الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالزفر وقال الحافظ mahaddacin hadisi abul fadli baban fadlu al-maqdisi mutumin baitul maqdisi su malaman nan ake yi wa wannan lakabi to shi mutumin baitul maqdisi yace sami'tul imama naji limami aba isma'ila baban isma'ila abdullahi bin muhammad al-ansariya abdullahi dan muhammadu ansari shine shehu harawi shehun musulunci shehul islami alharawi mahaddaci ne limami ne mai gudun duniya yana da zahidi ne mai gudun duniya to kuma malaman ma kala-kala ne kowane zaka ji takensa shine mai littafin manazilu sa'irina shi ya ji wannan littafi na turmuzi wajen abdul jabbari dan muhammadu jarrahi ya ji wannan littafi a wajen Abdul-Jabbar, shi kuma Abdul-Jabbar ya ji wannan littafi a wajen Al-Mahabubi, shi kuma Mahabubi ya ji wannan littafi a wajen Tirmizi. Wato shi, shi harawi shi ne na uku a tsabakar waɗanda suka ji wannan littafi ga hanyarsu Mahabubi Muhammadu Jarrah ya ji a wajensa Abdul Jabbar ya ji wajen Muhammadu Jarrah shi kuma Harawi ya ji a wajen wani. To shi Harawi yake cewa shi Abul Fadl yake cewa yake cewa naji baban naji liman baban Ismail alkunyarsa kenan Abdullahi bin Muhammad al-Ansariya Baharata na ji wajara bai na yadaihi an yi hira a gabansa hira ta gudana a gabansa zikira abi isa an yi hira turmuzi wa kitabihi da littafinsa faƙala sai wannan malami ya ce kitabuhu littafin turmuzi indi a wajena an fa'o ya fi amfani min kitabil bukhari wa muslimu ya fi amfani akan littafin bukhari da muslimu ya faɗa ga dalili li'anna kitabayil bukhari domin littafin bukhari wa muslim da muslimu la yaqifu alal fa'idati minhuma baya tsayawa a bisa amfanin cikin su da ilimin cikin su da abubuwan cikin su illal mutabahhir sai ce ku cikin ilimi sai babban malami ba kowane gaula ne zai jawo bukhari ya ce zai karanta abba to sai dai teku cikin ilimi to sai dai kuma da yake tekuna duk sun yi sharhi kamar yanzu askalani ya yi sharhi za ka ga malamanmu Allah ya saka musu da alkhairi da shehu ya hore su da galibi fatihul bari sharhin askalani kuma sun yarda da askalani masoyin Allah da annabi ne sallallahu alaihi wasallama kuma namiji ne shehu hassan din ya ce kudi bi ne ma a mukamin walittaka kudi bi ne ma yana daga abin da wani mutumin saudiya ya yi littafi ƙasetacce ya yi littafi akan ya kashe carbi sai ya zama duk wanda ya karanta wannan littafin rannan zai je ya siyo carbi yasa ya kawo da sassala da komai cewa askalani ma yana rike carbi yana rike carbi har ya ce amma dan an ce irin wannan malami yana rike carbi to ba hujja ba ne kar ya sa a riƙe to in dai waɗannan iyayen sunna waɗanda su ne ma duk suka yi sharhin sunna ɗin suna amfani da abubuwa wa za ka kalla wanda ko sanin sama ba a yi ba a cikin littafi gashi nan maimakon dama an ce rago da makaminsa ake kashe shi ya yi littafi a sifa ko maimakon ya kashe zarbun ma duk ran da ka karanta wannan littafi gashi nan muna da shi to ranar ma za ka je ka nemo carbi kuma ranar ma za ka san darajar carbi to askalani shi wasan din ya ce kudubi ne kuma yana da rike carbi a hannunsa ba wai ya tsayawa da yatsu ko subhanallah ko su fa suka sharhin sunna din gaba daya su ne iyayen sunna Ahmad al-Asqalani kowanne ba wanda dai in dai malami ne mai kula da abubuwan hadisan annabi zaka shiga ɗakin sa ga fatahul bari ba sharhin bukhari to ike cewa ba wanda zai tsaya a bisa fa'idar waɗannan littattafai guda biyu manya ne fa ba wai su kansu aka yi ba wai saboda girman su har girman nasu ma ya kai to ba kowa yake iya taba illal mutabahhiru sai teku cikin ilimi al'alimu malami wa kitabu abi isa amma littafin nan na tirmizi yasilu ila fa'idatihi yana saduwa zuwa fa'idarsa kullu ahadin minana kowa saboda ba abin da bai yi bayaninsa ba ya yi bayanin komai za ka ɗauka lafiya ƙalau kuma dama muradin karanta hadisi kuma ka ji yanda malamai suka fahimce shi kuma suka fitar da hukuncin addini a ciki yau duk karabkiya yau duk karabkiya a wajen masu cewa suna karanta hadisi daga nan karabkiya ta take zuwa ba sa kula da wannan hadisi ne ya soke wannan ko wanne ne ya karfafa wannan ko wanne ne ya rage wannan ko kaza kaza da ya karanta bai sanya aka ba kawai sai ya tashi ya zungo hukunci sai ya tashi sai ya tafi ya je da wani kuma sai ya zabgo hukunci kuma da zai komo ba sai ga wannan hukuncin nasa ya warware wancan to amma shi turmuzi ya san abin da malaman kudubban hadisan duk malaman mazhaban nan su ma malaman hadisi ne malaman hadisi ne abin da suka faɗa to shi duk ya yi bayanin wannan za ka zauna cikin lafiya cikin abu wani kala abu ali mansur bin abdullahi khalidi an turmuzi shi wannan malami ya ciro daga turmuzi radiyallahu ta'ala anhu annahu qala shi turmuzi ya faɗa a fi sha'ani kitabihi aljami a cikin sha'anin wannan littafi nasa da yayi dinnan shi abu aliyu mansur bin abdullahi khalidi shi mansur dinnan ya ciro daga bakin turmuzi turmuzi yake cewa sannabtu hazal kitaba na yi wannan littafi na yi talifin wannan littafi na rubuta wannan littafi fa'arabtuhu ala ulama hijazi sai na ɗau wannan littafin na wani kaiwa malaman hijaz na ce ga littafi na yi ku duba na sokewa ne a soke in kuma na yarda ne musulmi sai amfani da shi sai amfani da shi malaman hijaz ba malamin hijaz guda ɗaya ba sai na kaiwa malaman hijaz makka da madina da iya wa'annan garuruwa na wannan na wurare duk sai na kai musu wal iraki sai na kaiwa malaman iraki to kuma aka ga shi abul ashbali yake cewa shi a ganinsa bai shiga iraki ba da an faɗe shi kaza kaza to turmizi wata mushkila ce mai girma wani irin namiji ne da kaga duk wannan abu da ake faɗa ga ibn hazamma abin da ya faɗa to amma ga littafinsa kuma a hannunmu wa isa ya ce babu kasan dai babu ba za ta yi wannan ba dai kaga babu ba ta yi turmizin da aka sani an ce ba shi ne wannan ba ana an ƙaƙabo wani an ce shi ne gashi nan kuma abin da ake to kaga ashe ya shiga iraki kenan tunda dai a ina ya haɗu da malaman irakin ya babba su wal iraki na kaiwa na kaiwa malaman iraki wannan littafi kafin malaman iraki ana tsoron su ana ce musu yan ra'ayi imam malik da khalifa na musulunci ya ce zan samu waɗannan taka ta zama ita ce abin da musulmi za su dinga hukunci da shi bayan littafin allah ya ce kakai ya ce kakai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun tarwatsa garuruwa kowa yana da hukunci a wajensa ni daga wajen bai fi sahabbai biyu ko abu na tara wannan ilimi na ba daga wani zuwa kaza zuwa abdullahi dan umar wani zubin zuwa ga babansa na tara wannan abu ta za ka yi da shaura kowane to wai sarki in na ce ma kai ya za ka yi da malaman iraki wai in na ce ma kai sarki na ce ma ya zaka yi da malaman iraki wa'annan yan ra'ayi wanda in suka dinga fayyace ma komai malam sai kaya abu shi ko imam ma dattijo ne in dai malaman bare ma in malaman madina ya ga suna abu to shi hukunci ne hawashe tafiya ta tsaho har za su manta shi ya sa wa malaman madina shafi ne ce masa imam yanzu in malaman iraki suka yi daidai malaman madina suka kauce yanzu shikenan kuma ya zama hukunci ne sai dai abin malaman madina ce ni fa ban ga har an yi nisan fa da har za a ce fa ba sai abu radiyallahu anhu ta yace a zaka da malaman iraki ana tsoron malaman har goban nan malaman iraki tashi hankali duk da dai malaman misra su ma wani abu ne amma su ma malaman iraki ba ba wasa ba to yake cewa wal iraki na kaiwa malaman iraki wa kurasana na kaiwa malam kurasana yanzu ita ce iran hmm? malaman asfuhana malaman kaza jiya mun faɗa dan an ce yanzu iran yanzu ne take gwamnati kuma da tana da suna iran amma da kurasana su asfuhana hmm? hawazu da duk hawazu iraki ne asfuhana da manyan malamai ahlus sunnati an yi tun daga dai zamanin safawiyawa daga nan mulkin shi'a ya fara ƙarfi a iran su suna gasa da mulkin usmaniyawa shi kuma daular usmaniya sai ta zama ta ahlus sunnati daular safawiyya ita kuma sai ta zama ta shi'a to daga nan aka soma rikicin dauloli guda biyu din na musulunci daular safawiyawa daular usmaniyawa to har aka zo aka karya daular usmaniya su kuma daular safawiyawa tana har kuma dai tafi tafi shaha ya zo har dai tafi tafi har kuma juyin juya hali ya zo wannan iran da ta yanzu da muka sani wadda ta mamaye wannan ta yi abubuwa amma har goban ma in kana jin labarai kuma kana duba akwai ahlus sunnati mai a ciki illa dai kasa ga addininta ga hukuncinta ga kaza kaza kuma suna ta neman yanci ana ta ringimu a ciki to wannan kurasana kenan duk wa'annan wurare to malaman kurasana ma jin na kai musu faradu bihi suka yadda da shi wa man kana fi baiti hadhal kitabu duk wanda wannan littafin nawa yake gidansa faka annama fi baitihi nabiy yatakallamu kama annabi muhammadin sallallahu alaihi wasallama duk da ya bashi a nake annabi Muhammad ne a gidansa yake magana dan magana annabi Muhammad sai sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan wannan zahabi ya ciro shi da Ibn Hajar a cikin Tahzibu da Dashi Kubra Zada a cikin Miftahu Sa'adati Sa'adati to duk sun ciro wannan magana to kaga wannan magana in ban da ƙasaitacce kuma in ban da sufi ba wanda ya sai ya faɗi wannan magana ji ba har iyayen gidansa ba su iya faɗar wannan magana har bukari bai ce inda mutum bukari yana gidansa annabi yana cikinsa ba duk da mun yi imani inda bukari yana ɗakin mutum annabi yana ɗakinsa sallah haka musulun haka musulun to amma shi turmuzi shi ya faɗa ma ingantacciyar magana cewa duk wanda sahihi turmuzi yake ɗakinsa to annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana ɗakin sa wannan in ba in ba sufi ba ba wanda ya sai faɗi wannan abu hmm? dama akwai wata magana da an za a ce hala sufi ne wannan magana irin na sufi ne to wannan ma yana daga cikin abin da muka yasa Tirmidhi da wani abu ne daban hmm? wa qala al-allamah dashi kubra fi tarjamati Tirmidhi wannan malami ya faɗa a cikin tarjamar wato bayani akan turmuzi da yayi yake cewa shi turmuzi lahu tasanifun kasiratu yana da littafai da yawa fi ilmul hadisi a ilimin hadisi wa hadha kitabuhu sahihu wannan shine littafin sa ingantacce a hasanul kutubi shine mafi ingancin littattafai wa aktsaruha fa'idatan shine mafi yawan ta fa'ida wa hasanuha tartiban shine mafi kyanta yanda ya jera yanda ya jera littafin nan yana da kyau wa aqallu ha takarara kuma ita ce mafi karancin littafin hadisai maimaitawa maimaitawa ai ta maimaitawa ai ta maimaitawa to maimaitawa kuma a wajen malamai wanda suka abu kuma wani ma hukunci ne da abu to amma dai shi turmuzi saboda gwanan cewarsa kuma littafin sa haka wa fihi ma laysa fi ghairihi akwai a cikin turmuzin nan na daga hadisai abin da wani bayanai abin da babu a cikin wani littafi na na manyan na hadisai da muke da su a cikin musuluncin nan fi zikirin mazahibi turmuzi duk hadisin da ya kawo sai ya gaya kuma mai malaman mazhaba suka faɗa a kansa ba wanda ya ya zubar da mazhaba babu bayani ne abu ko ba wanda ya ya ko ka ce kaza na rike to sai ka samu wata mazhaba ce da ka santa da ka san mai mazhaban nan yana tare da kai bayani to na daga ambatan mazhabobi wa wujuhil istidlali da hanyar kafa hujja kafa dalili da shi wata biyina anwa'il hadisi da bayanin in nau'in hadisin in sahihi ne sai ya ce ma sahihi ne wannan ko ma mafi inganci a sahu kuma mafi inganci in akwai rauni a ciki min sahihin in ingantacce ne sai ya ce ma ingantacce ne shikenan ba ya ka tafi kana ta wani wahalhalu ba ingantacce ne hmm? wal hasani in mai kyau ne sai ya ce ma hasan dama akwai martabobin hadisan in garibi ne bako ma'ana wanda ya zo ta hanya ɗaya ta wannan hanyar kawai to sai ya gaya ma ba wai ma'ana wai garibi ba a amfani shi wa fihi jirhum in akwai aibata wani abu a ciki su kan hanyar tasa ko wani wanda yake hanyar tasa to sai kaji ya faɗa wata adili in akwai inganta faɗar shi mutum ingantacce ne sai ya kawo duk wannan wayannan ɓangarori ne kowane ilimi ne mai zaman kansa duk ya ɗauke ma wahala kuma ƙalla ne ba ƙaramin gwarzo ne zai haɗa wayannan abubuwa duk ya tafi ya dinga kitso yana tafiya da wannan abu wa fi akirihi a ƙarshen littafin kuma kitabul ilali akwai littafin faɗar yanda illoli yake da maganganun su kan duk masu wani aibi a ciki akan faɗe su su malaman hadisi Allah ya saka musu da alkhairi hanyar da suka biyo dinnan suka yi abu to abin yana da girma komai girmanka komai ibada komai waye inda dugu-dugu a kanka na abu sai sun faɗe ka sai sun ce makaryaci ne komai girmanka za su iya cewa makaryaci babu komai girmanka za su iya kaji sun faɗi wa'yansu abubuwa an tambayi shehu ibrahim radiyallahu anhu shi wannan abubuwan da malaman hadisi suke faɗa ba nau'i ne na gulma ba shehu ce a ba gulma ba ce suna kare hadisin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam yayi yayi to haka hanyar abubuwa na abu mai kyau abi da ita haka to sai ka ga abu su sai ka zama fes kuma sai ka zama wajen hadda kamar aljanni kamar yanzu aka kera ka to da kana dan shekara goma sha bakwai yanda so suke yanda hadda ka take har ka tsare sannan ba a rubuta duk aka kuma mamaki duk aka suka dinga suka dinga kawo abubuwan nan da sun ji kaɗan ta ce to fa yanzu a daina karɓar maganar safa haddasa ta cakuɗe ba kaman da ba haddasa ta yi kaza to to bari ma su ji ƙarya bari ma su ji abu kaza Allah ya saka musu da alheri to duk yana tafiya da wannan din nan to ya haɗa to wannan kitabul ilalin ba shine wancan littafin ilalin da ake cewa yayi ya ɓata ba gashi an ce to na shi nasa ya bata an ce to wannan ne gashi na shi wancan sufi ne da kaza to ba wancan ba wancan littafin bane to kaga kai wa qad jama'a fihi fawaida hasanata ya tara fa'idodi kyawawa a cikin wannan hadisai nasa la yakfa qadruha gwargwadon ta bai buya girman ta bai buya alaman wa kafa alaiha abu sa'un da ya tsaya akan ta وقال الحافظ أبو الفضل المقدسي wannan babban bujimi ya faɗa wa amma Abu Isa Tirmidhi amma Abu Isa Tirmidhi wahadahu shi kadai fa kitabuhu littafin sa ala arba'ata aqsam ya kasu hudu kismun kaso na farko sahihu hadisai ne ingatattu maqdu'un biyu wanda an yanke da ingancin su huwa ma wafaqa fihi al-bukhari shine abin da ya dace da bukhari da muslim wa kismun kashi na biyu kuma ala sharɗin salasati a bisa shauran limaman abu dawud da tirmizi abu dawud da nasa'i ibn maja to kuma wanda ya dace da su kama bayyana ku kamar yadda muka faɗe shi wa kismun akara kaso na uku kuma liddiyaci wanda kuma duk ya saba wa wa'annan gaba ki da ya sa wani hadisin da za ka ji an ce ya fitar da hadisi a ce duk masu wa'annan littafin shida ba su fitar da wannan hadisi ba amma shi zai fitar da su duk ya saba musu amma kuma mai kyau ne a bana an illatihi walan ya gufilhu ya faɗi illarsa in da wani magana a kansa ya faɗa bai sako shi haka kawai ya tsallake ba sai ya faɗa wa kismun rabi'u na hudu kuma abana huwa anhu shi yayi bayanin duk abin da yake cikin sa ma kowa ma bai ma kashi ba bare ma shi kadai ya iya zuwa da shi kuma yayi bayanin sa sai dai dukkansu ya ce wa ƙala shi da kansa turmuzi ya ce ma a khararci fi kitabi ban fitar a cikin littafi na ban sa a littafi na ba illa hadisan qad amila bihi fuqaha sai hadisin da malamai sun yi amfani da shi fakihai na addini ma'ana za a iya amfani da shi wa haza sharɗin wasu to wannan sharaɗi ne wasu tun da dai malaman addini sun yi amfani da shi wannan sharaɗi ne kuma fa inna ala hazal aslu kullu hadisin akan wannan asali dukkan hadisi yake sai dai shi zahabi yawa sai dai shi wato mai sharhi yake cewa wannan rabe-rabe da wannan malami yawa hadisan turmuzi yace ni ban ga waɗannan rabe-rabe ba za mu zo dai akwai dai hadisi akwai sahihi akwai kaza akwai kaza yana nufin da ya dan kusanto da shi ne to wannan asali ne na kowane hadisi ihtajja bihi muhtajjin da wanda zai kafa hujja zai kafa hujja da shi cewa wannan hadisi malamai sun yi amfani da shi ba su yarda shi ba to ai shikenan ya isa aw amila bi mujibihi amilun akhrajahu ko wanda ya fitar da shi ya yi amfani da mujibin abin da yake cikinsa sawa'un daidai ne saha hadisin ya inganta ɗariƙuhu ma'ana hanyarsa aw lam yasih ko bai inganta ba in dai malamai sun yi amfani da shi malaman shari'a ɗin fa irin su maliku fa su abu hanifa fa su ahmad bin hanbali su abu su ake nufi fa to wa qad azaha an nafsihi al kalama ya kauda ce ku ce a kansa fa innahu shi turmuzi shafafi tasnif ya warkar a cikin littafin nan nasa wa takallama ala kulli hadisin bima yatabi yayi hukunci a busa yayi magana akan kowane hadisi da abin da yake hukuncin sa wa kana min dariqati rahimahullah yana daga hanyar sa Allah ya rahamshe shi an yi tarjimal bab allazi fi fihi hadisun mashhur ya bayanin babun da ya kawo wanda zai kafa shi da hadisi wanda ya shuhura an sahabiyin daga sahabin da qasaha tariqu ilayhi hanya ta inganta zuwa gare shi wa ukhrija min hadisi fil kutubi sahih kuma an fitar da hadisin wannan sahabi a cikin littafan nan guda shida to sai ka fayuridu fil bab sai ka shi a cikin babi zalika hukuma wannan hukunci min hadisi sahabiyin akara kuma yana da wata abu wanda sun ce ba za a iya wannan ba kuma sai dai a bashi amma kowa ya kokarin zai haɗe wa'annan ba zai iya in ya kawo hadisin akan wannan babin sai ya ce a babin nan wane ya ka hadisi iri kaza wane ya ka hadisi irin sa wane to an kasa tattaro wa'annan duk gaba ki daya wannan ma yana daga wani kwarewarsa Allah ya kare da a gare shi daga hadisin sahabiyin wani sahabi wani lam yukhrijhu min hadisi to bai fito da bai fitar da shi a cikin hadisin ba wala yakuna tariqu ilaihi hanya zuwa gare shi wata zamanto ba ta tariqi ila al-awwal kamar hanya zuwa farko dinnan illa anna al-hukma sahihun sai dai hukuncin sahihi ne summa yutbi'uhu sannan ya biyar da shi bi an ya kule ce wa fil babi a wannan babi an fulani an karba daga sahabi wani wa fulani daga sahabi wani waya uddu jama'a ta ya kirgo jama'a fihim zalika sahabi al-mashhur wa aksara wanda a cikin sa akwai wannan sahabi mashhuri da mafi yawa wa qalla ma yasluku hadhihi dariqata kadan ne ya bi irin wannan hanya hmm? illa fi abwabin muta'addidati sai a kofofi wato mabambanta masu yawa hmm? wallahu alam walil qadi abi bakar bin arabi ya zo ga alƙali abubakar bin al'arabi maliki abubakar ɗan arabi maliki ibn al'arabi dama akwai ibn al'arabi ibn al'arabi mashurai akwai ibn al'arabi hatimi ibn al'arabi hatimi shi wannan sufi babba mai fito hatil makiya sannan akwai ibn al'arabi maliki wannan bujumin malin mashhuri na mazhaban mu ta malikiya wanda in dai aka ce ba ma imam malik aka ce ba sai dai ka ji an faɗi ibn al-arabi maliki din nan da har ikon Allah ya fi masu suhununin su waye shuhura saboda abin sa to in dai aka faɗe shi kenan to sai ibn al-arabi sa'ihi akwai ibn al-arabi sa'ihi mu kuma a ɗariƙa mu ta tijjaniya to shi ba ma malikin ne sufin duk an sun haɗa duk gaba ki ɗaya namiji ne sosai shehu yana roƙon mana a cikin da'iratul madalibi wa ilma eh, ibn al-arab eh, da da ilimin ibn al-arabi sa'ihi Allah ka ba mu ilimin ibn al-arabi sa'ihi to shi ibn al-arabi dinnan abubakar bin al-arabi dinnan ya faɗa fi awal sharhi ala tirmidhi a farkon sharhin sa da ya na tirmidhi tirmidhi yana da sharhuka da yawa allazi sammahu arizatal ahwazi wanda ya ambace shi arizatal Aha- ahamazi wato fusahar mai iko cikin kawo abu ko gwanancewar kwararre cikin kawo wani abu to da dai eh, duk fasara da ta zo haka yake cewa fasul- fasulun rabewa nafisu mai tsada fi madihi kitabi tirmizi wa was- wa wasfihi cikin ambatan littafin tirmizi da sifanta shi Hmm? walakin sai dai ɗabi'ihi wa'inda suka buga littafin harrafu sun cancanta da- da kalmomin gabaki ɗaya dama dai littafi a in ya shiga inji kuma ko aka rubuta an ce duk littafin larabcin da aka kwafe shi sau uku ba a yi muƙabalarsa ba an duduwa ya zama na hausa kowane iri ya zama na hausa kowa irin hankalinsa zai dinga da irin yaransa zai dinga abubuwa da tasifi da ka gani sai a yi ta cancanja abubuwa ko to bare ma wanda bai san ma'anar abu ba ai kuma shi kenan an shiga uku duk gaba ke duk abin da yake karuwa a littafai kenan wani ba ba wai da mugunta ko da abu a'a a'a. da rubutun ne haka wajen ya a sa ta wajen bajal misali in wajen bajal a sa ya hin kaga babban shehi ne radiyallahu anhu kaza kaza amma kuma to in an zo fasara zai fasaru sai aka ba komai a tafi haka to za ka ga abu- to masu abu sun sai ana kula da littafi kwarai da gaske hmm? to shi da ake sa tasiri wajen kalma ko ga yadda kalma take a zama an canja ta da da wani abu Hmm. shehu ya ce Allah ya kiyaye Allah ba ce subhanallazi asire bi nabihi ba yace da tuna an canja shi an ce bi bunayihi da ɗansa da tuna an canja an ce bi bunayi da ɗansa Hmm. zai ce bi abdi nan ba zai canja ya zama wani abu ba. to yawwa قال to yace shi mai littafi yake cewa sa'anquluhu na bi shay'in min al-iktisar zan ciro magana dai a takaice wa tasarruf zan dan yi wani yan kwaskwarima a ciki hmm? linasila ila al-murad dan mu je inda yake so mu je qala shi ibn al-arab yace ila mu ku sani anara Allahu afidatakum Allah ya haskaka zuciyanku anna kitabal ju'fi cewa littafin bukhari hmm? huwa al-aslu thani shine asali na biyu fi hadal babi a wannan kofa da malaman hadisi suka bi suka dinga wayannan manya suka kafa littattafan su to bukhari shine na biyu to waye na daya wal muwadda muwadda imam malik imam malik huwa al-awwal wal babu shine na farko shine kofa imam malik shi ya fara wannan littafi shi ya yi littafi ya kawo hukunce-hukuncen fikihu na mutanen Madina da ya gani sai ya dinga ɗaure shi da hadisan da suke hannunsa ko maganganun sahabbai da suke hannunsa in ya kawo hukuncin to sai ya ɗaure shi da hadisi da maganganun malamai to shi aka ga gudun duniya shi aka ga kula sai ya kula da malami kwarai kwarai kwarai kwarai sai ya kula da imanin malamin da eh, haddansa da waye kai har yau an ce imam mali ya karbi abu mutum to shi wannan ya ishe sha- shaida duk kaza kuma ba in dai ma ya hadisin ya fito a muwadda din ma za ga koda da maganganu a wajensa irin na shauran yan hadisai da suka zo bayansa amma ba dai imam mali ai shi kenan kawai rabi da muwadda ce ta rawaito kawai ya isa ya ishe shaida saboda kuma suna can farko farko da abubuwa duk ba a san to shi to ki- littafin ju'fi ma'ana bukhari radiyallahu ho- shine na to mu wada ita ce ta biyu wa alaihi ma akan wa'annan littafai bina'ul jami'i kowa ya kafa littafinsa kal qushairi kaman muslimu shi ma wa'annan mutum biyu ya zo ya bi kan hanyarsu Hmm? wa tirmizi shi ma tirmizi kan hanyar wa'annan biyu din nan famin duni ma kuma da wanda duk suka zo kasar su to shi imam malik sai ya kawo fiƙi ya kawo kaza sannan ya kawo maganganun sahabbai da maganganun hadisai da suke hannunsa su kuma wayannan suka zo suka tace hadisan tsantsa ingatattu amma sai suka ɗora su kan ba- hanyar fiƙihu ta imam malik din can sai suka ɗora su kan hanyar fiƙihu walaita fihim masul kitabi abi isa amma da muwaɗa da buharin da musulmin ba ka- dukkansu ba kamar littafin turmuzi in ji ibn al-arabi halawata makadai daɗin mayanka inda yake ciro a daɗin yanda yake ciro abu wana fasata da tsadan manza'in macira hmm? wa uzubata da gardin gardin mashra'in mazarta mazarta wa fihi arba'atu ashara ilmin akwai ilimi goma sha hudu a ciki malamai kenan wa zalika aqrabu ila al-amal wannan littafi shine mafi kusa da aiki wa aslamu shine mafi kubuta yanzu yanzu mutum ba za a ce mar eh, dan kaza ko kaza kaza kaza ba in yana aiki da shi saboda ba abin da hmm? wa aslam shine mafi kubuta asnada ya dangana wa sahaha ya inganta wa da'afa ya raunana wa addada ya kididdiga a ɗurka hanya wa jaraha ya aibanta inda za a aibanta wa addala ya gyara inda za a gyara i- inganta inda za a inganta wa asma ya faɗi sunaye mm, wa akana ya faɗi alkunyoyin kowa wa wasala ya sada wa qada'a ya yanka inda ake yanka wa awdaha ya bayyana al-ma'mula bihi wanda ake aiki da shi wal matruka da wanda an bar shi ba aiki da shi wa bayyana ikhtilaf al-ulama ya faɗi sabanin malamai fi raddi cikin juyar da wannan magana da ta zo mm, wannan ajiyar da ita wal qabuli da karba li asarihi da gurbinsa wa zakara ikhtilafahum fi ta'awil ya faɗi sabanin malamai cikin fahimtar wannan hadisi da fassara shi da fassara ba zahirin nan kawai shine ma'anan magana ba dole akwai yadda malamai suka fahimce shi da kuma dole mutum ya bi Hmm? in ba haka ba yanzu yanzu ƙasa za ta yanzu yanzu zai hargitsa malamai musulmi yanda aka kai yanzu din nan hadisin ne da kuma amma akwai yadda malamai suka fahimce shi sabida kuma abubuwan da yake hannunsu wa kullu ilmin min hadhihi al-ulum duk ilimi daga cikin wannan ilimai da na faɗa in ji ibn al-arabi aslun fil babi asali ne a wannan babi inda mutum zai shiga hanyar hadisi asali ne wannan wa fardun fi nisabi makadaici ne a hukuncinsa fal qari'u lahu mai karanta turmuzi la yazalu fi riyadun muniqatin bai gushe ba a cikin lambu mai mai mai dausayi wa ulumin bai gushe ba cikin ilimi muttafiqatun wadda ta wadda aka hada akanta muttafiqatin muttafiqatun muttafiqatin wadda aka hadu kuma wadda ta jeru ta je- ta jeru wa haza shay'un wannan abu ne da la ya ummuhu ba abin da yake gangame shi illa ilmul gazir sai ilimi mai yawa wa tawfiqul ka sai kuma dace daga Allah Allah ka datar da mu wal faragu sai kuma mutumin da dama ya ba wa abin lokacinsa da kansa ga baki ɗaya. Hmm? Ba ɗan can ba, eh, kamar yadda suke cewa ƙur'ani in ka ba shi in ka ba shi dukanka sai ya baka ɗan kaɗan. Hmm? In ka ba shi ɗan ɓangaren ka to shi ke da ya ce to dai a haɗu dai a dinga. abu. To sai wanda ya ba wa wannan abun kansa gaba ɗaya to za ga wayannan sun ba wa ilimin kansu a kai suka rayu a kai suka rasu. Wata dibiru sai da kula da kaza shirya abubuwan littattafansa to eh, ka- sun du- kaji malamai duk sun ce yana da littattafai da yawa hmm? sai dai shi mai mai sharhi yake cewa amma mu mu ga littafansa ba sai littafai guda biyu wannan jami'u din sai shama'ilu wanda ya bayanin shama'ilin manzon halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shama'ilin nan littafi ne wato mai tsada mashuhuri wanda in kana zaune da shi abin mamaki lalle turmuzi ya ce in kana zaune da hadisin sa kana zaune da annabi ne sallah to gaskiya ne amma abin da zaka gani kuru-kuru in kana zaune da shama'ilin turmuzi kalla ne baka ga annabi a mafarki ba ko wani abu da ya faru da zaka san dai kana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ko ma- annabi ne sallallahu alaihi wasallam gashi na a gabanka ake bayaninsa ga rawaninsa ga ɗaurawarsa ga zaninsa ga rigarsa ga dariyarsa ga annabi aka shirya ma kam a gaban sallallahu alaihi wasallam to shama'il to shi mai mai sharhi yake cewa yanda suka rawaito turmuzi yana littattafai a cikinsu akwai aljami'u sahihu shi wannan littafi jami'u sahihu da yake hannunmu akwai shama'ilu shi wancan na sufofin annabi da aikinsa akwai al'ilalu akwai attariku tariki akwai azzuhudu zodi akwai al'asma'u wal kuna sunaye da laƙabobi to wala Allah lahu kutuban ukura kila yana da wayansu littafan ma tili lam yasil ilayya kabaruha ina aktubu lokacin da nake rubuta wannan labarin ta bai zo ba ban ganta ba ma kaza kaza su dai waɗannan guda biyu su ne waɗanda aka sani kuma aka yi shuhura da su sun isa Allah ya mana albarka a cikin su sun isa sai rasuwarsa malamai sun sassaɓa cikin tarihin rasuwarsa saba da ba su da ba su da daɗi to kowanne ya faɗa amma wasawabu daidai ma na ƙalahul hafizul maziyu abinda mahaddacin hadisi mazi ya ciro shi fit tahzibi da a cikin tahzibu anil hafizi abil abbas ja'faru bin muhammad bin al-mu'tazi al-mustaghfiri daga mahaddaci abil abbas ja'faru bin muhammad bin al-mu'tazi al-mustaghfiri annahu qala shi wannan shehi al-mustaghfiri ya ce mata abu isa turmuzi bi turmiza abu isa turmizi ya rasu a turmizi a garin turmizi lailata sunaini da salisa ashara lailatin mazad min rajabin sanata mi'ataini wa tis'in wa saba'ina ya rasu daren litinin sha uku ga watan rajab hijirar manzo Allah tana ɗari biyu da saba'in da tara huwa allazi itamadahu ulama wannan magana ita duk malamai suka dogara a kanta cewa Tirmidhi ya rasu hijiran manzo Allah tana ɗari biyu yau tsakanin mu da rasuwarsa wajen shekara dubu da ɗari biyu da wani abu to daren litinin sha uku ga watan rajab shi malamai suka fa'arraku hu fi hazihi sana kuma suka kafa hijiransa a wannan shekara wal mustaghfiri mu'arrikun kabiru shi mustaghfirin nan da ya kawo wannan malamin tarihi ne babba malaman tarihi sun san yanda suke karban tarihi yanda suke yi abu kuma wa qarrahala ila kurasana ya tafi ya je kurasana wa aqama dali dali tawilan bitilkan nawahi ya zauna zamani mai tsaho a wannan wurare ya san kan wuraren ya san kan abubuwa To, kama ya dillu ala zalika tarjamatu fil ansabi li sam'ani, kaman tarjamarsa a cikin ansabi ta sam'ani take nunawa, take nuna. To, wa min kulli ma taqaddama cikin duk abin da ya gabata in ji mai mai abu nurajjihu muna wato rinjayarwa anna tirmizi ya tirmizi wulida bi qaryati buga an haife shi a garin buga kamar yadda muka faɗa. ومات بها يموت أبوها وأن الذين قالوا إنه ولد ومات ببلدة ترمذي ترمذا وإن suka ce an haife shi ya mutu a tirmizi a tirmizi garin tirmiza inna ma tajawwazu sun isu ne kaman a ce sun isu ne da ambatan local government akan ƙauyen da aka yi abu akan ƙauyen da aka yi abu za ka ga wani ana ambatansa da sunan local government ɗinsu amma ba a wannan local government ɗin yake ba yana wani abu kamar yanzu shehu mala abdullahi yabo na gusau kaga yabo yabo yabo ake ce masa amma kuma sunan garinsu rigan mal kaga yanzu in tafiya ce tafiya aka a ina yake ne in wani ya rawaito aka ce ai dan rigan mala ne a rawaito ce kai ai dan ya bane a ya be yake sai rikici ya amma sai wanda ya sani sai a ai ba komai an isu da ambatan local government din su a bisa alƙaryar da yake to shi sai aka isu da ambatan tirmiza tirmizi tirmiza garin local government din a bisa buga shi buga aka haife shi buga ya rasu radiyallahu ta'ala anhu buga ya rasu amma kuma ake ta cema tirmizi tirmizi tirmizi local government ɗinsa wannan bawan Allah shi ma ana cewa yabo yabo amma kuma rigan mala ake cewa an yi da ambata local government to irin wannan wa mislu haza kasiru irin wannan da yawa za ka ga mutum ana ambatansa da alƙaryar da ta fushi babban garin da hatta su garinsu yana ƙarƙashin wannan babban gari to sai a dinga ambatansa da shi to sai malamai suka isu da wannan suka isu to sai hadisin za mu shiga hadisin na turmuzi mun yanke bayanan haka bismillahir rahmanir rahim qala abu isa turmuzi ya faɗa abu isa muhammadu bin isa bin saurata turmuzi muhammadu dan isa dan saurata a turmuzi abuwabu ɗaharati ƙofofin tsarki nan a wannan ƙofofi kuma zai yi bayanin tsarki tun daga tsarkin alwala wankan janaba wankan haila wankan biki kaza to duk zai yi bayanin sa'anan har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu ma ja'a wannan babi ne cikin abin da ya zo la tuqbalu salatun ba a karban sallah bi gairi tuhuri ba tare da tsarki ba to wannan tsarkin ana nufin kuma alwala ba a karban saboda akwai hadisai da suka fassara wannan hadisin irin sa ne amma kuma yace bi gairi wudu'i ba tare da alwala ba to wannan tuhuri din alwala yake nufi haddathana qutaybatu bin sa'id qutaybatu dan sa'id ya zantar da mu ya bawa shi turmuzin labari حدثنا أبو أوانة أبو أوانة يا زنتر دشي عن سماك بن حرب da Qutaybatu dinnan da Abu Awanata dinnan duk sun karba daga Malam Simaki dan Harbi ha yanzu zai tashi daga yanzu yana da wata hanya kuma zuwa wannan Simaki to yanzu zai kawo ta wato juyawa ne zuwa kuma wani sanadi to nan da Qutaybatu da abu awanata su suka bashi labari su kuma malam simaku ya gaya musu to ga wata hanya wa haddasana hannadu hannadu ya zantar da mu haddasana waqi'u waqi'u ya zantar da mu an isra'ila su kuma sun karba daga mutum mai suna isra'ila an simakin daga simaku kaga an haɗu daga simaku an musa'ab bin sa'adin shi kuma simaku dinnan shi kadai ya karba daga musa'ab bin sa'adin shi kuma mus'abi dan sa'adi din nan an ibn umara shi mus'abi din nan tabi'i ne ya ga abdullahi dan umara sahabi ya karba su kuma wancan tabi'an tabi'ai ne sun ga tabi an ibn umara an karba daga abdullahi dan umar anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya karba daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la tuqbalu salatun ba a karban sallah bi ghairi duhuri ba tare da alwala ba duk wanda ya sallah ba alwala ba a karba ba sai dai ma'ana alwalan nan kuma yanzu ta haɗa taimama ma alwala ce duk wanda ya sallah ba tare da alwala ta ruwa ba ba tare da taimama ba in hukunce hukuncen shari'a duk gashi nan to Allah ba zai karba ba man sallah bi gairi wudu'in fa huwa kafir in ko wasa ne ma yayi wannan kuma yayi wasa da addini kafiri ne kawai wala sadaqatu ba a karban sadaka min gululin ta ha'inci gululi gululi sata cikin abin da aka amintar da kai a kanta kayan ganima farkonta asalinta ne daga kayan ganima duk wanda aka tara kayan ganima abu ne gashi nan kaban banza kafin a zo a raba kaza kaza to taba shi hadari ne hmm? to duk wanda ya taba shi ha'inci ne ko ko sun ce gululi ha'inci wanda aka bashi gwamnati ko wani ofishi ko wani kaza duk wani abu da aka amintar da kai aka baka to ka taba shi ba tare da izini ba ko ba tare da abin da aka yi amfani a taba din ba kaza kaza to wannan khiyana ce to dan kai sadaka da shi ba naka bane hmm? to amma dai kai dai kuma ai amfani da shi din yafi kuma ka tattara ka cinye kai kada wayannan gononi da wayannan abu ba mun yi gulmar su ba wanda mutum zai hada kuɗin da shi kansa ya fi ƙarfinsa kai ko ƙasan ma ya fi ƙarfinta ya gudu ya je ya kai ƙasar waje to da ƙasar ya yi wannan kuɗin ya zuba wannan kuɗin a ciki dai ai dai a fan shi ko ranar da gwamnatin wata gwamnati zo ta kama shi dai ai dai cewa ga su nan ga- na gina kaza na gina na ba ku gashi nan ku abu hmm? amma ya tafi dubai ko ya tafi america ko ya tafi kaza kaza ya je ya ɓoye wawa kuma ya zo ya yi gidan masai ya zuba ji ya ɓoye shi ya abin ya fi ƙarfinsa shi bai ci ba shi bai ba wa mutane sun ci ba kaza kaza kaza. abin ma sakarci ne da wauta ma hmm? duk gabaki ɗaya to to Allah ba zai karɓi sadaka da shi ba to amma fa gware yi kuma ya amfani mutane ya samu makubuta kila duniya da lahira Hmm? ko duniya da aka kama shi gwamnati ta kama shi zai ce gashi lalle na ɗauka gashi abin da ne ku ɗauka ko lahira dai aka kama ce wallahi duk da dai na san ba amfani da amma dai na yi sadaka na amfani asibiti na yi kaza kila Allah ya kalle shi ta wannan Hmm? wannan shi ya fi mai sauki ko cikin abu akan wanda za a ce wannan kai kai wautar ta kama da abu ma ya fi ƙarfin قال هناد هناد يتي في حديثه أتكين حديث إلا بطهور سيد تركي الولاء قال أبو إيسى أبو إيسى يتي هذا الحديث وأن حديث أصح شيء شيء في إنجنش وأنا في هذا الباب أو أن باب إن دي أوفر الولاء شيء تمام وأنا حديث شيء في إنجنش وأحسن شيء في كو وفي الباب أو أن قوفة تزنجان الولاء إن أن أبي malihin an karba daga abi malihin an abi daga babansa akwai hadisi mai wannan wa abi hurairata a wannan babi akwai hadisin abi hurairata ya rawaito to wannan hadisin na abi hurairata abin mamaki bukhari da muslim shi suka fita kuma suka ce dan haka shi mai sharhi yace to tirmizi ya ce wannan hadisi da ya kashi ya fi inganci a wannan babi ce kai akwai magana sai dan bukhari da muslim sun fitar da na abi hurairata kuma sun daga shi kaza kaza to sai dai kuma turmuzin ba wasa ba ne ji ya zauna da su bukharin ya ga wannan din ya ji to tun da dai ya faɗi wancan shi ma kuma ba wasa ba ne ba wasa ba ne ya haɗu da ba wasa sai dai to sai dai ka bi na wannan tun da shi gashi ya faɗa wa anas da anas wa abu malihin wa abu malihi bin usamata shi abu malihi din nan da na faɗa sunansa dan usa sunan babansa usamatu sunansa Amiru Abu Malihin din nan sunansa Amiru wai yuqalu ana ce masa Zaid bin Usama bin Umair al-Khuzali to shine wannan babu babu ma ja abin da yazo fi fadl tuhuri cikin falala tsarki alwala حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري إسحاق بن موسى mutumin Madina ya zantar da mu haddasana ma'an mutumin Madina kuma aka ce ma Ansari haddasana ma'anu bin Isa ma'anu dan Isa al-Qazzazu shi kuma ya zantar da mu haddasana Maliku bin Anas ma'anu yace shi ko Maliku dan Anas ya zantar da shi ha zai juya zuwa wani sanadin da zai kuma zuwa kan Imam Malik wa haddasana Qutaybatu Qutaybatu ya zantar da mu an Malikin ga Maliku kaga wannan kaman yafi kusa shi wannan ishaqul ansari da ma'anu bin isa a duk ɗaya duk mutum ɗaya ɗaya ne tsakaninsa da imam malik can da ishaqu da ma'anu nan kuwa kutaibatu ne an malikin an suhaili shi kuma maliku ya karɓa daga suhailu bin abi salihin an abihi suhailu ɗan abi salihin ya karɓa daga babansa shi baban suhailu ɗin an abi hurairata shi baban suhailu ya karba daga abi hurairata qala abi hurairata yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza tawadda al abdu idan bawaye alwala al muslim muslimin aw al mu'minu ko mu'mini Allahumma ja'alna minhu ko mu'mini faga sala wajahahu in ya wanke fuskarsa kara jannin wajhi kullu kadiatin duk wani kure duk wani zunubi ya fita daga fuskarsa nazara ilaiha da ya kallo bi ainihi da idan dinan sama alma'i tare da ruwan nan duk wani abu da ka kalla to fa in hakkin wani ne a san fa akwai hakkin wani kan mutum ya je ya taba na ya ce ai da na yi alwala kuma in hakkin wani au ma akir kadaratun ko tare da karshen digon ruwan da zai diso to ya zubar da dukkan wani zunubin da ido ya kalla ko hanci duk wani abu na fuska dai au na hawa haza ko makamancin wannan wa idza gasala yadai in ya wanke hannayensa kada jannin yadai kullu kadiatin duk wani kure ya fita daga hannayensa bada shata ya dahu da hannunsa ta damka ma'al ma'i tare da ruwan nan au ma'a akir qadar mai ko tare da karshen digon ruwan nan hatta ya karuja naqiyyan min az-zunubi har in ya gama alwalarsa ya fita tsaftatacce tsarkakacce daga zunubi qala abu isa tirmidhi yace haza hadisun hasanun sahih wannan hadisi ne ingantacce kyakkyawa ingantacce wa hadisu maliki shine hadisin imam malik an suhaili daga suhailu an abihi daga baban suhailu an abi hurairata wa abu salihin walidu suhailu to ma baban Suhailu dinnan da aka faɗa sunansa Abu Salih huwa Abu Salih Samman sunansa kenan dama an gaya ma mutum gwani ne wajen suna da laƙabi da wasu muhu sunansa Zakawan wa Abu Hurairata Abu Hurairata uktulifa an yi sabani fi ismi yaya sunansa yake ne baban mage baban mage hmm? wannan lakabi annabi ya sa masa baban mage sallallahu alaihi wasallam faqalu suka ce abdusham abdushamsi sunansa abdushamsi wa qalu wai suka ce sunansa abdullahi bin amr abdullahi dan amr wa haka za qala muhammad bin isma'il haka shehi na muhammad bin isma'il ya ga mu hmm? wa huwa al-asahu duk wani magana da za a gaya ma to wannan shine mafi inganci bukhari shehi na bukhari ba ne mutum qala abu isa abu isa yace wa fil babi a wannan babi an Usman bin Affan an karbi hadisi irin akwai hadisin Usman dan Affan wa Saubana da Saubana akwai hadisin alwala sayyidina Usman da yace duk wanda Allah ya gafarta manzo Allah yace duk wanda irin ta annabi ne Allah ya gafarta ma'ana akwai hadisin sayyidina Usman wa Saubana akwai hadisin Saubana shi ma dai kadimin manzon Allah ne wa sunabihi da hadisin sunabihi sahabi ne wa amru bin abasata da amru dan abasata sahabi ne wa salmana wa abdullahi bin amru da abdullahi dan amru sahabi amru bin al-asi wa sunabihi wannan sunabihin da na faɗa allazi rawa sunabihin nan da ya rawaito an abubakar siddiq daga sayyidina abubakar laysa lahu sama'u min rasulullah ba wanda ba shi da ji daga annabi sunabihi ya rawaita daga sayyidina abubakar ne amma ba daga annabi ba wasu mu sunansa abdurrahman bin usailata abdurrahman dan usailata wayo kuna anema alkunya da aba abdullahi rahala ila nabi ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qudut fa qubida nabi sai aka karbi ran manzon Allah huwa fi dariki yana hanya kamar mu a cikin dariƙa shehun mu shehun mu mauludu fa ya taho wajen shehu tijani radiyallahu anhu aka karɓi shehu tijjani kafin kwana uku ya zo amma shehu tijjani ya faɗe shi to haka wannan shugabannin iyayen shi ma suna bihin nan ya taho wajen manzo abdurrahman bin usailata din nan ya taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qubida annabi aka karɓi ran manzon Allah huwa fi dariki wanda ya ishe shi daraja hmm? wa qarrawa annabi sallallahu hadisa ya rawaito hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma daga sahabbai wa sunabihu binu a asari akwai wani sunabihu kuma su biyu ne dan a asari al-ahmasiyu sahibin nabi shi ga wannan sahabi ne yuqal lahu sunabihu shi ba ana ce masa sunabihi hmm? to shi ko ya karba wajen annabi wa inna ma hadisi to shi ma ya karbo hadisi daya qala yace sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya qulu inni mukasirun bikum al-umama zan yi alfaharin al'umma da ku fala taqtatilun kakku ba adi kakku yaki ba na ku kashe kanku ina so gan ku da yawa sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الهادي إلى صراطك المستقيم السلام عليكم الحمد لله